har ila da muka baku yana daga abin da wani abun ma da ake da al'azim din daban min kulli waje ta kowace fuska ana yin haka dai wa min ka wafi ashafa da waraka min kulli waje in jinya ne ma ya dame ka in kai wannan tofin ka toba gun da yake ciwo to insha Allah Allah zai baka lafiya lil muqsir minu wa minu kuma gari haka ila yau bayan wancan alqubulu wajen kana so ka samu karɓa gun mutane wal jahu da alfarma wal izzi da buwaya wal ikramu da karamci li zikri ga ambatansa wa min gari haka anna man talahu sabata alaf duk wanda ya karanci al'azimu dubu bakwai kullu lailatin kowane dare kana yin dubu bakwai wa kullu yawmin da kowane wuni muddatu min shahri sai ka je wata guda azama Allahu qadar yanzu Allah zai girmama darajanka fi samai daga sama wal ardi da ƙasa wa tarhu duniya bil hazafir ya duniya ita ce za ta tayi ta kawo gaba ɗaya duniya sai ta tayi ta kawo ma kan ta gunka wanda ya wurdan al'azim da rana kai dubu bakwai da dare kai dubu bakwai ba fasawa ka je kwana talatin don Allah ya da duniya za ta tayi ta zo ta sauka gunka ta ce gani nan fa in kana son ta sai ka kama in ba ka so sai ka bar ta ta tafi ina fata kun fahimta to ku rike wannan jama'a al'azimu duk mutumin da ya wuri don al'azimu dubu bakwai da rana dubu bakwai da dare dubu bakwai amma ba fasawa sai an je wata guda don Allah ya da duniya da kanta za ta tayi ta zo ta aure ka mana in ka za ka aure duniya to ka aura in kuma za ka sake ta ta zama bazawara to ya rage naka amma dai duniya za ta zo ta ce tana son aure da kai imam addini to ga hinan da ga yadda ya lamarin yake Allah ya ba da lada duk abin da ya kamata a faɗa jama'a fa an gaya muku shi kowa ya rike ba maraya sai rago kowa ya ji ko to insha Allah duk wanda ya wurin al'azim da rana dubu bakwai da dare dubu bakwai ba fasawa zuwa wata guda to na farko dai azzama Allah qadarahu Allah zai girmama darajanka bayan wannan fa fis samai a mazauna sammai wal ardi da mazauna kasai wa ta da duniya bi hazafiri ha gaba ɗaya duniya za ta tayi ta kawo ma kanta baki ɗaya algahuru jama'a sai kuma algahuru kasirun sitiri sarki ne mai yawan rufa asiri li zunubi ga zurfin bayi fi duniya a nan duniya wa adamu da mawakazati da rahin riko fil akirati a lahira fa huwa min abniyatin yana daga ginawa al mubaliga wajen mubaliga fil gufrani wal guhuru da gafaran huwa ma'ana ismu al gafaru illa sai dai ana yi sumu shi sunansa algahuru din nan alma'ana yuka taril umumu ya gama ammi fil azmani na zamani wal afradi da abin da yake madayanci wal gahuru ya ga tare mu baligat fi kasarati ma ya gafir wal magfirat ma kun arike min al gafar wa huwa nabatu shine tsiri idza wara yayin da aka daura shi ala jarhi ga ciwo buriya za a warke lihini nan take in dai wani gu yana ma ciwo ka ɗora kai wuri don algahura algahura ka ɗauke to Allah zai ba gurin sauki ai jurin in dai nan irawuni ne to raunin Allah ya da za ka warke ka ba ya bar wa haza annabi jaraha alabda ne wakila wani kaulin min almaghfur yana da gafara wa huwa aljannat ay ga aljanna allati taj'alu ala ra'as inda alharaj wa kafiyatu yadda ake yi da shi algahuru din nan bi dabai alami saboda ijiyar radadi hata annahu yaktubu lil mahmumi wanda bakin ciki ya dame shi ma ana rubuta masa salasa marracin sau uku to ya barau za ga ya kubuta in dai yau ka rubuta masa algahuru gobe ka rubuta jibi ka rubuta ya sha kafa ɗaya ɗaya to insha Allah za ga mutum ya warke da wannan jinya wayin ka taba sayyid al istighfar in ko mutum ya gama da Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani fa ina sayyid al istighfar ga wani wanda yake da irin wannan wajuriya liman sabat alaihi al maut to shi ma wannan mutum yakan samu saukin mutuwa in dalaka lisanin sarkin mutum zai sarkin mutum har ya mutum zai saki wa sala alaihi mautu mutuwa takan zo da sauki ta jiri wannan an jarraba shi sai da zai gifari dinnan kowa ya sai shi ne Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahaduka wa adku ma tadatu wa a'udhu bika min sharri ma sanatu abu laka bi ni'matika alayya wa abu bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta wa man bihi marar duk wanda yana da jinya aw wajen rasi ko ciwon kai aw hasarun ko wani abu da ya gagare ya tubu wani gahuru a rubuta masa gahuran nan ala salasatin kwana uku ala salasin warakati algahuru za a rubuta ma a holama uku holama ɗaya algahuru kafa ɗaya na biyu kafa ɗaya na uku kafa ɗaya kaga holama uku to salasa da alƙairin sidira uku fi kulli wahidin kowane ɗaya za a rubuta ya gahuru ya gahuru ya gahuru fil ula a farkon haka ne wasani na biyu ma a rubuta ya gahuru ya gahuru ya gahuru guda uku wa salisu lahu kuma ya gahuru ya gahuru ya gahuru guda ku sun mai bala hunna to in Allah ya da sai ka haɗe su to in Allah ya da ya fi lahu minu duk jinyan da ya dame ka Allah zai baka lafiya ko kuma kaikayin abin da yake damun ka na wani ciwo Allah zai baka lafiya sai ka ce malami ya nemi holama holaman ɗaya a rubuta ya gahuru ya gahuru ya gahuru guda uku na biyu a rubuta ya gahuru ya gahuru ya gahuru guda uku na uku a rubuta ya gahuru ya gahuru guda uku kowanne a naɗe laya a ba mutumin in ma da tuwo zai haɗa ya haɗiye to ya haɗiye jinyan da yake damun sa suke Allah zai bashi lafiya kuma Allah zai bashi gafara duk wani abu da ya dame shi Allah zai bashi sauki wa kazalika haka nan shine muka gaya muku ya gahuru ya gahuru din nan ashakuru kuma mun bar wannan mun shiga ashakuru shi kuma ashakuru wal mujazi sarki ne mai sakayya bil khairil kasiri da alkhairi mai yawa alal amalil yasiri ga aiki kankani fa yajadi ibadahu yakan yi sakayya ga bayin wa yasibahum ya ba su lada ala afalihim salihat ga ayyukan tu managarta wa ila wani qaulin huwa al musna mai biyantawa ne alal mu'ina ga wanda ya biya ya masa biyayya wa shakara lahu yana kyakkyawan sakayya li ibadi ga bayinsa inna ma huwa maghfiratu wannan gafararsa ce lahum a gare su wa qubuluhu da karba li ibadihi ga ibadan bayinsa yadda ake wuridi da ashakuru kuma a tausiyatu yalwatawa ne wa wujudin rahati da samun sauki wal afiyati da lafiya fil badani a jiki wa gairihi da waninsa faman bihi rayyukun ayi duk mutumin da jama'a yana kuncin rayuwa aw asaran ko yana cikin tsanani aw qudratu fi qalbihi ko yana da wani gurbata a zuciyarsa aw zulmatu ko kuma yayi ga wani duhu fi basari a ganinsa qara'ahu idewa arba'ina marrati to yi al-shakuru yadda ake yin sa sai a karanta ta kafa arba'in da ɗaya amma a ruwa fa za a tofa shi a ruwa za a tofa shi in kafa arba'in da ɗaya za a tofa a ruwa mayin ala a ruwa wa masa bi zalikal ma'u ala ainihi wannan ruwan sai mutum ya shafa idanunka idanunka baya gani sosai to in ka tofa al al shakuru arba'in da ɗaya to wannan ruwan sai ka shafa idanunka wai sharabu kuma ka sha wani wai rishi minu kuma ka yayyafa a jikinka wa mashiyatu fa innahu yajidu lidhalika barkatun azimatu za ka samu albarka mai girma in ganin ka ya shiga duhu mutum Allah zai mai da ganinsa idan kuma kai ka tuba arba'in da ɗaya nan wato baka jin lafiyan jikinka ka sha ka shafe jikinka Allah zai baka lafiya in ko mutum arziki ne masa kunci ka sha ka shafe jikinka to duk inda arzikin yake zai zo maka amma arba'in da ɗaya ake tobawa a ruwan asha shine ashakuru sai kuma al'aliyu al-mustahiqu sarkin da ya cancanta li'unutul kamal da kamanni na cika ومن كواسي يد أكي كيبوان سدهيه على العلي الربو عن الأسفل شين دوكك دغ سما الأسفل الأمور نا الأمر اللي يجي قصة زوا سما إلى عالية إذا ما دوكك وإنه يكتم شيء على العلي وأنا ربو تايني ويعلق على الفكير إن دي متن تلكني يا يا يا كاسر ربوا da talauci to ka rubuta masa alfakiri kafa daya al-aliyu za a rubuta kafa daya ba hila ya rige Allah ya da talaucin zai bar shi ba sai an rubuta ba da yawa ba fa ismul azim ne yayi kafa ɗaya ne talauci ne da ne kai sai kenan bari a rubuta maka sai kai da bismillah ka rubuta al aliyu kafa ɗaya ka ce wani rike a hannunka alaya yana jikinsa to za ga ba da duk ba mutumin ya rabu da talauci eh mutumin ya rabu da talauci eh fa ya ji digina bi fa a yardan Allah yanzu za ga ya samu kuɗi ta'ala wa aliqu ligayu wanda ko baya nan in ka je wani garin sai mutum wani gari kaje kana so ka dawo garin ku zuwa garin ya gagara to a in wani ya zai ce mana ina so fan koma gida abin ya gagara ka rubuta alaliyu da kace ka riƙe hannunka yanzu nan zai samu abin da zai zo garin su yanzu nan zai samu kuɗin za ga ya zo Allah ya mai da shi garin su waye karau in yana karanta in kuma kuma in ya rataya a jikinsa ka ce ka dinga wuridin alaliyu din eh ko kafa ɗari ne ko goma zai ba adadi yana yi to ya karau fa yarduhu Allah li ali salamu kuma zai dawo gidansa lafiya e wanda kuma yana da abin da zai dawo gidan hanyar ne ba kyau ya rasa yadda zai yi to al'aliyu zai dinga wurdi Allah zai dawo da shi gidansa lafiya waya aliku aidan ala sagiri yaro karami kuma in kana so duk wani hawa na duniya Allah ya kare yaron ya girma to a rubuta al'aliyu din kafa daya dora yaron a wuyan yaron a matsayin laya har yaron ya balaga sai a cire duk wata masifa sai kaga Allah ya kare wannan yaron al-kabiru sai kuma al-kabiru huwa al-mawsuhu shine sarkin da ake siffata shi bil jalali da girma shine jalal wa kasaratu sha'ani sarki ne mai yawan sha'ani man asara min zikiri duk mutumin da yawaita wuridin alkabiru sagara indahu kulli kowane abagunsa zai kaskanta wala yarahu ahadin babu wanda zai ganshi illa ahabahu sai ka masa kwarjini yazkuru indal maluki in dai ana karanta ya gun sarakuna aljababu rata masu tsaurin kai fata tara'al nu gaba ɗaya ransa zai dinga tsoron ka da kibra saboda girman sunan wannan wa hadha ismu wannan suna ne yuwafiqul maluk wanda ya dace ga sarakuna li tanfidi kalimatihim domin zartar da maganar su sarki idan yana wurin dan alkabiru to Allah ya da za a dinga masa biyayya wa man dawama alaihi duk mutumin da ya dawama da karanta alkabiru ba adadi to kana kabiran fi alamin zahiri wal badini Allah zai daga darajarsa zahiri da badini amma babu adadi alhafizu sai kuma alhafizu almuhidu bi kulli ma'lumi sarkin da yake kewaye da duk iliman komai wala yansa baya mantuwa wala yasuhu baya rafkana wa yamkanu anna ma'anahu ma'anansa kuwa hafizu lil mawjudat kiyayewa ne ga duk abin da yake samamme an riyaye gabarin bata wa kasiyatu yadda ake wuridi da kuma alhafizu anan man yawwa alhabizu kiyayewa ne min narin ana yin sa saboda wuta wa ma'in da ruwa wa harran da zafi wa bardin da sanyi wa faza'un badinin da firgita na badini wa ainin da kuma na bayyane wa gara zalika da wani wannan lihamilihi duk mutumin da ya dauki ya rubuta alhabizu kafa daya ya rike a matsayin laya to in Allah ya yarda Allah zai kare shi ai qariyahu ma hamalahu ahadin illa fi ma fi uridihi al-ayman shi kuma alhabizu in ana rike a jiki to a dantsan dama ake rike shi wala zakarahu fi mawlid ahwal duk lokacin da ake gurin tsoro in dai kai wurin alhafizu shi ma ba faɗa adadi ba to insha Allah Allah zai kare ka illa waje da barkatu sai ka samu albarka li waqati a wannan lokaci hatta innahu law nama baina subai malarahu in dai mutum yana wurin alhafizu da za ka je tsakanin zakuna ka kwanta zaki bai sai ma komai ba bare mutum ko zaki ka kwanta in dai mai wurin alhafizu ne Allah zai kare ka a gurbu bare ma wani dan adam ya cuce ka almukitu sai kuma wurin almakitu huwa al-khaliqul akwat shine sarkin da ya halitta abincina albadaniyatu na jikin wa ruhaniyatu da na ruhaniya wa huwa alladhi yudiya shine sarkin da yake bada ita al-khalaiqu ga ababan halitta ai almudi sarkin da yake bawa kullu mawjud dukkanin ababan da yake samamu qawamu abincin min al-quti na abinci wal quwwati da karfi al-hisiyatu na ganin ido wal ma'anawiyya da gani na ma'ana wa kafiyatu yadda ake yi da wannan suna hi kuma yadda ake yi da hi shine almukitu wa ga yadda ake wujudu taqwiyat shine samun karfi wal quwwati da karfi wala ajin zalika dalilin haka idza katabahu sa'im in dai mai azumi ya rubuta almukitu almukitu ne sunan ko in dai mai azumi ya rubuta almukitun nan to mai azumi idan ya rubuta yi au qarahu ko ya karanta yi ala turabi garere wa nalahu sai same summa shamma ya shinshine da nan warere nan qawahu Allah zai karfafa shi ma huwa bi na abin da yake cikin yi wa man qarahu alal kawdi kuma idan kana azumi azumi zai gada ba da kai ka rasa yadda za ka yi kuna sai ka rubuta almukitu a ƙasa kaɗan shinshi na ƙasan za ka ji azumin ya daina damun ka ba sai ana yawan zuba maka ruwa ba za ka ji kurin yunwa ta yi sauki ne ta yi sauki da ka shinshi na ƙasan da za ka ji kurin Allah ya ɗauke maka yunwa wa man qarahu ala kawdi saba wanda ya karanta yi ga kauzi guda bakwai summa katabahu alai kuma ya karanta yi kafa bakwai wa kana yashrabu shine kauzi din irin wato ruwa ruwa ne ko a wani buta ko a dan wani abu ka karanta shi sai ka nema guda bakwai haka daban-daban ko kofi guda bakwai kowane kofi ka karanta masa almutitu kafa bakwai wa kana yashrabu bi fi safar a halin bulaguro in ka sha amina min alwahashati to gaskiya Allah zai amince ga wahasha shine diyantaka la siyama barantana ma in arafa ila zalika kiratu suratul qurayhin bayan ka rubuta ka karanta al al-mukitu din kafa bakwai kuma ka karanta li ila fi kafa daya sai ba wa masahan saba da yamma fa ina hum jar wannan dan an jaraba an gani wa man lam yadi wanda bai samu wannan kawzin buta din ba wal qadaw ko koko wa na wa yaqum maqamahu da abin da zaka yi da zai tsaya matsayin sa amma ka nemi kofi ka toba al-mukitu kafa bakwai da li ila fi daya yau ka sha gobe haka jibi haka ka je kwana bakwai kana yi to in Allah ya yarda kuwa duk inda kake zaune ko bakunta ka je gari kai ba za ka sha wahalan zama a garin ba alhasibu sai alhasibu shi fassarar sa alkafi sarki mai isar da bayinsa fil umuri ga al'amara wa qabla ma'anansa abin da ake yin almuhasib mai kididdiga lil kalbi ga halitta yau bar kiyamaci wa kila wani kaulan ashari madaukaki ne man ka ga wanda yake jin tsoron sariga aw mu'inan ko mai taimako aw hasidan ko mai hasada wa qala mala yace tisun wa tisuna fi sibai in dai kana jin wani zai cuce ka to 99 za ka yi shi alhasibu din tabtadiyu za ka fara ne bil kamisi ranar alhamis ila sabata ayyamin ka je kwana bakwai amana min ya kawo duk wanda kake jin tsoro zai cuce ka Allah zai aminta da kai ne alhasibu in dai ran alhamis kai 99 baya kaiwa 100 ranar juma'a 99 asabar da haka in ka je sati duk wanda zai cuce ka duniyan Allah ya da Allah zai matsari da kai da shi wa bi ruwayata a wani ruwayan ma 77 amma 99 ita ce wancan wanda za a yi ta Allah ya bada ganewa to in dai mutum yayi wannan zai maganin makiyinsa aljalilu shi kuma aljalilu huwa almunimu sarki ne mai ni'imtarwa bi unutul azmati da wato kamanni na girma allazi azama sha'anuhu sarkin da sha'anin sa ya girmama wa zahara amruhu lamarin sa ya bayyana fala yuwazi gairuhu ba a gwada shi da waninsa wala yunadi ba a kusanta yi fi zati a siffansa ko a sufofinsa ko a zatinsa ko a aikinsa yadda ake wurgi da aljalilu kuwa zuhuru bayyana ne bi jalalatul qadar na girman daraja lirri ga duk wanda yake ambatansa wa hamiluhu ga wanda ya dauka lafiya ma barantana ma in ka taba in dai za a rubuta ma aljalilu shi kuma ba tawada za a nema ba bi miski da miski da za'afaran auna ko matara kamar wannan kasha to Allah ya da Allah zai daga darajarka alkarimu kuwa almudi sarki mai bayarwa min gari matsalatin ba tare da roƙo ba wala wasilatin ba tare da tsani ba wakila wani kaulin allazi la yasasa ba a nisan ta fili ta miskin zargi wakila wani kaulin almunan tsahu sarkin da ya tsarkaka alal uyubi gabarin aibobi wakila wani kaulin rafi'ul qadari sarki ne mai madaukakin daraja kabiru sha'ani mai girman sha'ani wa min zalika daga wannan almu'uni abin da ake nufi anna haza wannan illa malakun karim da aka ce sai dai malaika ne mai karamci wa ila wani kaulin aljamilu wa minhu karimul mudaw ay jamiluha yana daga abin da yake ke uwa wujudul karim shi alkarim in dai ana yin sa za a samu karamci wal ikrami da karramawa faman aksara min zikrihi duk wanda ya yawaita ambatan alkarimu dinnan kuwa inda nomi yayin barci da'iman kullun za ka kwanta barci za ka dinga alkarimu ko dari auqa Allahu ta'ala fil qulubi Allah zai aukar da zuciyar mutane karamcinka wata da ulul malaikatu malaiku za su dinga maka addu'a bi karamata duniya karamcin duniya wal akhirati da lahira wa man zakara al karim duk mutumin da ya karanci al karim zutulu al wahhab kada dawwama da wannan al karim zutulu al wahhab mulaziman in dai mutum ya lazamtu zaharat lahul barakatu yanzu albarka zai bayyana fi asbabi cikin dalilai wa ahwalihi da halayensa arraqibu kuma sarki makiyayin bayi huwa al-ma'idu al-hafizu shine makiyayi allazi la yughayyibu anhu shay'un wanda babu wani abu da zai faku zuwa gare shi babu wani abu da zai faku zuwa gare shi ai la yughayyibu anhu shay'un al-mudali wajen tsinkayowa alal ashiya'i ga abubuwa fala ya'zubu anhu babu wani abu da zai buya misqala zarratin ko da ƙwayan zarra ne fil ardi samawati asamai wala bil ardi ko a kasai wala ya gafalu sarkin da baya rafkana wala ya zahalu baya gigicewa wala ya juzu alaihi zalika ba a halatta masa wannan fala ya hataju ila ma zikira baya bukatuwa ga abin da muka ambato wala man ba ko wajen fadaka wa minka wasi yana da kebuwansa jam'u rawali shine tara abin da ya bata wal hibzu da kiyayewa fil wada da gada wal ahli da iyale wal mali da dukiya fasayibu ka gama abocinsa ranatin idan kayan ka ya bata yafsiru qiratu ka dinga wuri dan arraqibu fataita mu alai kayan naka Allah zai huto ma da yi waya karau ana karanta arraqibu dinnan man kaba alal janini wanda yana jin tsoron da shi bada ne ummi a cikin uwarsa in dai ana jin tsoron da yaron nan ba zai fito daidai ba ko da matsala idan an zo haihuwa ko za a yi tiyata to kullum babu wani abu arraqibu za a dinga karantawa in dai dan yana cikin uwarsa saba marrati marra bakwai yusbitu in Allah ya da zai tabbata ita matar ko ka karanta ko ka bata taya ko ka toba mata a cikinta ko ita ta dinga yi daga an yi kaba bakwai an tofa mata shikenan ko kuma aka bata taya ko ita ta yi to Allah ya da haihuwan za a yi ta lafiya waka za haka nan lau arada sabar idan mutum yana nufin balaguro au wara'a yadda hu ala raqabati duk mutumin da yake nufin balaguro wani zai yi tafiya to ka daura hannun a wuyansa man kafa alayil munkiru wanda ake jiya tsoron abin ki min ahalin na ɗani au waladin ko kuma ɗanka ko ahalanka wa qala hu saba sai ka faɗa sau bakwai walau bi kalbi ko a zuciyanka fa innahu ya amanu alaihi to in Allah ya da zai amatu wane ne zai yi bulaguro duk mutumin da kaga zai yi tafiya mai nisa ya yarda da kai a matsayin malamin sa to idan ka zo sai ka dafa kansa haka idan ka dafa kan nan nasa sai ka dinga arraqibu arraqibu arraqibu kafa bakwai sai ka saki to in Allah ya da zai je lafiya ya dawo lafiya idan ɗanka ne haka idan wani naka ne haka idan kuma wani bako ne zo shi bai yadda ka dafa kansa ba sai ka ce kai ka dafa kanka da hannu in ya dafa kan nasa da hannu to kai sai kai wurin arraqibu kafa bakwai Allah ya da wannan bulaguran zai yi lafiya ya dawo lafiya cikin yardan Allah ina fata kun fahimta to kun ji yanda yake walau bi kalbi fa innahu ya'malu alaihi wa man qara'ahu kam sina duk wanda ya karanci arraqibu kaba 50 bi niyyati hibdi da niyan Allah ya kiyaye ma gaba anhu in yafaku fa innahu yafazu Allah zai kiyaye ne ma kafa alaihi minhu ga abin da yake ji tsoro to jama'a ɗaya da rabi yayi kuma yau juma'a in muka yi sallah sai mu karasa